بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانصر الإسلام والمسلمين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وقد ذكر وذكر أيضا عن الحسن قال وذكر أيضا عن الحسن قال نعم
وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن تزنوا فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية وذكر أيضا وذكر أيضا عن الحسن قال لا يلفى المؤمن إلا يحاسب نفسه ما أردت بكلمتي وماذا أردت بأكلتي وماذا أردت بشربتي والفاجر يمضي قدما لا يحاسب نفسه وقال قتادة في قوله تعالى وكان أمره فرطا أضاع نفسه وغبن مع ذلك تراه حافظا لماله مضيعا لدينه وقال الحسن إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه وكانت المحاسبة من همته وقال ميمون بن مهران لا يكون العبد تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه ولهذا قيل النفس كالشريك الخوان إن لم تحاسبه ذهب بماله وقال ميمون بن مهران أيضا إن التقي أشد محاسبة لنفسه من سلطان عاص ومن شريك شحيح وذكر الإمام أحمد عن وهب قال مكتوب في حكمة آل داود حق على العاقل ألا يغفل عن أربع ساعات ساعة يناجي فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يخلو فيها مع إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه وساعة يتخلى فيها بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويجمل فإن في هذه الساعات عونا على تلك الساعات وإدماما للقلوب وقد روي هذا مرفوعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو حاتم بن حبان وغيره وكان الأحنف بن قيس يجيء إلى المصباح فيضع إصبعه فيه ثم يقول حس يا حنيف ما حملك على ما صنعت يوم كذا ما حملك على ما صنعت يوم كذا وكتب عمر بن الخطاب إلى بعض عماله حاسب نفسك في الرخاء قبل حساب الشدة فإن من حاسب نفسه في الرخاء قبل حساب الشدة عاد أمره إلى الرضا والغبطة ومن ألهته حياة ومن ألهته حياته وشغلته أهواؤه عاد أمره إلى الندامة والخسرة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan safiya ta talata sha uku ga watan rabi'in al'akhir a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine goma ga watan goma sha biyu a wata a shekara ta dubu biyu da sha tara a lissafin miladiya darasinmu na tamanin da shida a karatunmu na littafin izafatul lahfan fi masayid shaitan malam ibn qayyim al-jawziyya rahimahullahu tabaraka wa ta'ala babi na goma sha ɗaya babin da yake magana akan maganin cutar zuciya idan ya zama ta zo mutum ta ransa wato a ce ran ya yi fi ƙarfinsa ya yi sai tsara a kansa kuma shi ne fara gaya mana magunguna magunguna guda biyu ne mutum yi wa zuciyan nan ko ranar nasa hisabi sannan kuma magani na biyu saba wa zuciyar kada a yi masa da'a in ka lazumci wannan to za ka yi maganin wannan irin cutar kuma babu magani in ba wannan din ba ba maganin asibiti ba ne maganin asibitin wahayi ne aji mai Allah ya faɗa mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar ya koyar kuma ya za ka tafi da rayuwarka cikin neman yardar Allah ya fara yin mana naƙali wato ya ciro mana wasu wa'azoza masu kyau da faɗakarwa masu ratsa jiki daga littattafan zuhud da gudun duniya wanda dama su ne masdarin da akan samu irin wannan a wa'azozi a cikinsu ya naƙalto maganar umar ɗan khattabi da al'imam ahmad ya ruwaito mun karanta ta makon da ya gabata kuma akan ta muka tsaya inda za mu tashi shine inda ya ce wa zakara aidan ai al'imam ahmad kamar da zakara an umar to haka nan zakara kuma anil hasan wato al'imam ahmad bin hanbal har yanzu ya ambata anil hasan galibin aka yi itlaqin hasan ana nufin albasri qala ya ce ma'ana nan duk abin da zamu je yau dangane da muhimmancin mutum yau kansa hisabi kuma yaya hisabin nan zai kasance a cikin wa'azozin malaman sun faɗi abubuwa da yawa kuma masu kyau abin da nake jan hankalinmu a kai shine mai amfani da waɗannan kalmomi kowa ya ɗora su a kansa kada ya tuno wani daban cewa da shi ake a ya ji shi ake magana a kansa a matsayinsa na mutumin da yake shirin haduwa da ubangiji subhanahu wa ta'ala domin a samu wannan magani domin wannan zuciya ta gyaru allah taimake mu akan gyaran zukatanmu al-imam al-hasan al-basri ya ce la yulfa al-mu'minu illa yuhasibu nafsahu ba a samun mumini sai face yana hisabi ga kansa ba la yulqa ba ne ko la yulqa la yulfa kada a samu daga la alfayanna la talqa yadda ya dabti mana nan shine daidai la yulfa almu'min kada a samu mu'mini kada a samu mu'mini la yulfa fa'un ne da alifin maksura yawwa la yulfa daga alfa yulfi an ce alfahu ai ya same shi wajadahu eh kada a samu mumini illa yuhasibu nafsahu sai a halin da yake hisabi ga kansa ma'ana a kowane lokaci mumini ya zama yana wa kansa hisabi to ga matakan hisabi ma'anar hisabin dama tambayar kansa ne ma arattu bi kalimati me nake nufi da kalmata da na faɗa ko da zan faɗa in kafin in yi ne zai zo ya gaya mana malam nan gaba akwai muhasaba ba'd al-fi'l akwai muhasaba qabla al-fi'l duka za ka yi kanka hisabi kafin ka yi aikin da kuma da za ka yi bayan ka yi aikin duk zai mana bayani to abin da ya fito daga bakinka na magana wai me nake nufi ne da kalmata me ya jawo na faɗi kalma kaza da na zauna a majalisa kaza me da me da me na faɗa kuma me manufar faɗin wannan magana duk abin da zaka faɗa ka tambaye kanka wannan zai taimaka maka kar ka faɗi abu sai wanda Allah zai yarda da shi tunda wannan tambayar da zaka yi wa kanka ita ce za a yi ma ran kiyama me yasa kai kaza me yasa kace kaza akan wani me yasa kace kaza akan wance za a tambaye ka akai tabbace babu kokonto sai amma wannan tambayar haka in ka rage wannan hanyar ka tambayi kanka wacce manufa ce ta sa ka faɗi kaza to za ka ga ka kyautata ba za ka faɗi magana ba illa kamar da manzo sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu cewa in dai mutum mumini ne to ya faɗi alheri in ba haka ba bakinsa alaikum yace wa ma za arattu bi aklati dan me na ci abinci mece ce manufata ta cin wani abinci da na ci ka duba ba har abinci za a tambaye ka dan me wace manufa ka ci abinci wa ma za a rattu bi sharbaci abin sha na da na sha shine sharba na ban ji ba to eh bambancin bugu ne ba canji aka samu ba yadda nake karanta nan haka yake mai yawa naku ne daban ma arattu bi kalimati wa ma za arattu bi aklati wa ma za arattu bi sharbati ya yake a wurin ku sai ta bin abun a abin nan mukhatab karanto min naka ne maza ne aha ah to haka yasa eh to mu namu ya canza shi gaba daya muka duba lamba ta biyu ya ma ce ta kaddama takhrijuhu ya aka yi muka manta wannan ƙwarai ya ce ta kaddama takhrijuhu qariban wa fiha a yau ga ya faɗa a wata nuska mai lamba ha daga cikin manuscript din cewa ma za a ratta ta'amalina ta'akulina tashrabin ya ce a wata nuskar haka yake tai to sai ku ji nawan ku ya kuri yawwa yace ma arattu bi kalimati wa ma za arattu da mukhataba yana magana da kansa cewa wa ma za arattu bi aklati me nake nufi da ci abinci da na ci wa ma za arattu bi sharbati shan abin da na sha shi ma me nake nufi mana dan me na sha kaza dan me na ci kaza wal fajiru shi ko fajiri yamdi qudman haka yake ci gaba gaba gadi yana aikata abinsa la yuhasibu nafsahu bai wa kansa hisabi to shi ko mumini ga halinsa da cinsa da shansa da maganarsa sai ya tambayi kansa dan mene to ballantana abin da ba wannan ba mun lura waɗannan maganganu ko in ce waɗannan abubuwa uku da ba da misali a kansu abubuwa ne da taktasiru ala nafsihi ko yawwa kalmomi ne ya faɗa wa ya faɗa shi ya faɗa sannan abinci ne wa ya ci shi ya ci abin sha wa ya sha shi ya sha to ballantana abin da kai wa ɗan uwanka ko da hannunka ko duka ko sata ko makamancin waɗannan abubuwa wanda na wani ka ɗauko wannan fa naka ne ka ci kaza ka ci kaza to shi ma za a tambaya daga ina ka samu wa ya baka ta halal ko ta haram duk abin da ka ci sai an tambaye ka to haka nan abin da zaka yi ma wani wajen mu'amala ya kai mu'amala da ɗanka ya kai mu'amala da matarka ya kai mu'amala da makocinka me kace masa ya kai haƙuri da shi wajen wani abu da ya maka na ɓacin rai ko baka yi haƙuri ba ka kullace shi a zuci dan uwanka na musulunci me ya haɗa ko ka ɗauke shi irin waɗannan abubuwa duka suna cikin abin da ya kamata ka yi wa kanka hisabi dan me nake kaza dan me nake kaza wai wani me min ne wani me hada ni da shi ne asali zauna ka tambaye kanka me ya shiga tsakanin mu ka dubo ka dubo ka dubo zaka tuno ko kai ko shi to kuma sai ayi yafiya sai ayi afuwa sai a ci gaba la'alla rayuwar ba ta da tsawo sai ce shi ko fajiri ba ruwansa yana abinsa ne abin da ya ga dama yake a duniya baya tambayar kansa dan me baya wa kansa hisabi wa qala qatada qatada kuma yana cewa fi qawlihi ta'ala dangane da fadin Allah madaukaki fassara zai kawo mana kenan yace wa kana amruhu furuta kuma lamarin sa ya kasance mubayyan shine furuta abinda aka tuzarta shi aka lalata shi shine furut ai adaa nafsahu wa gubi ya tuzarta rayuwarsa kuma yayi hasara shine gubina yayi hasara don ma'anar hasara shine fautul masalihi fautul fawaid duk abu mai fa'ida kai hasara sa ka rasa shi shine yawmut tarabun yace ma'a zalika duk da haka tarahu hafizan limalihi gashi ya tozartar da rayuwarsa amma kuma sai ka ganshi hafizan limalihi mubayyi'an lidinihi yana mai kiyaye dukiyarsa amma kuma ya tozarta addininsa wannan shine halin mutane da yawa akan dukiya muna kiyaye ta a sa kwado a sa kofofi a sa waye a sa me ake cewa wannan karfan bagla a shago ne a lullufe a daddaure a ɗakin ka ka sa wannan ka tattaune tamo a yi safe a sa kuɗi a sa takardu duk waɗannan kuma na me na harkar duniya amma addini an rabu da shi sai wanda Allah ya wa rahma ba zai karatu ba ba zai tambaya ba idan kuma ya yi wani abu aka yi masa magana to shi ma mufti ne sai ta faɗa don me shi me za a shiga cikin rayuwarsa amma harkar dukiyarsa ya fi kowa kiyayewa duk inda zai je koyo yadda zai ƙara kwabo to zai je ya ƙara zai kuma koyo amma harkar addini ya kafa kansa a matsayin malami ba a yi masa gyara kuma shi ba zai aikata abin da yake shine mai kyau ba ya tsoratar da ya'ya ba tarbiyya shi kansa baya iltizami da abin da ya kamata yayi duk irin waɗannan abubuwan tozarta addini ne tare da kuma gashi ana kiyaye dukiya ko da dukiyar nan fa karama ce zaka ga mai ita ya damu da ita ko da dukiyar ba mai yawa ba ce ya damu da ita amma abin mamaki sai ka ga ya tozartar da addininsa to wannan shi ake nufi da wakana amruhu furuta in ji qatada وقال الحسن هل ينزو الحسن البصري ينا شوى إن العبد شيباوة لا يزال بخير وزي بوشي تكين الهيري ما كان له واعظ من نفسه مدن دي ينا دوني مي وأذي أتكين لنس شي ينا دا وأذن كنسا da yake wa kansa wa'azi in dai akwai wannan irin abun to insha Allah mutum ba zai gushe ba tare da alheri makon da ya gabata mun ambace nuna abu da ya kama da wannan cewa duk mutumin da yake aikata laifi kuma yana ji cewa laifi yake to ana sa ran ya tuba amma idan mutum yana aikatawa bai damu ma da girman laifin da kankantar laifin kawai zuciyarsa ma ko jin ɗan ba ta yi kawai yake aikata abinsa gaba gadi to hakika wannan akwai tsoro a kansa haka ya kamata lalle ka samar wa kanka mai wa'azi a cikin zuciyarka domin duk mutumin da yake abu mai kyau ya san mai kyau wanda yake mummuna ya san mummuna ne galibi dai a cikin abubuwan da suke min daruriyatu din abubuwan da aka san halaccin su kamar da annabi ya faɗa ne innal halala bayyinu wa innal harama bayyinu to akwai mustabihat yanzu a cikin haram din da suke bayyinul haram sannan ne ne cewa abu kaza haram ne ai mafi yawan mutane sun san haram ne to mutum in yana yi zuciyarsa ta san cewa abu kaza haram ne to akwai alamar zai gyara to kuma zai riƙe wa kansa wa'azi in kuwa baya yi wa kansa wa'azi to akwai tsoron cewa wannan ba zai ɗauki ma matakin ya gyara ba wannan daga wannan muntsalak ne malamai suke cewa mai bidi'a ba zai tuba ba don me saboda shi yana ganin bautar Allah yake domin yana ganin yana ibada yana ganin zai samu lada a aiki kaza da yake yi to yaushe zai tuba daga abin da yake halal yaushe zai tuba daga ibada ibada ba a tuba ibada so ake ma ka ci gaba tunda ya biyo kansa fassarar cewa wannan ibada ce to ba zancen a sa ranar da zai tuba ta wannan bangaren ne ina jin anan ne muka zancen darasin fadlul islam imam sani ali shi cewa yake kawo maganar cewa bid'a ta fi zunubi babban zunubi ma hatsari ana kallonsa ne bisifa mujmala min haiful jins yau jinsin ake kallo ba wai afradin laifuffukan ba ana yawan fada cewa bid'a ta fi kabira girma to nan min haiful jins ake fada domin in ka kalli jinsin bid'a itiradi ne akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jinsinta kun gani me ake nufi jinsi mana ita asalin bid'a daga ina take tasowa me manufarta nuna manzon Allah bai iya bane duk mai bid'a yana ganin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo masa da shi bai ise shi ba akwai tuhumar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ajiye wani abu bai karasa isar da shi ba sai daga baya wani zai kawo a ɗauki nasa a ajiye na annabi sallallahu alaihi wasallam in ka kalli wannan kuwa da mai wannan da mai zinan da ya san zina haram ne wanne ne fi girman laifi na farko ya fi girman laifi saboda akwai da raina manzan Allah da zina wanne ne laifi yanzu in muku wannan tambayar an fahimci wannan to ta wannan gefen ake kallon bid'a ta fi hatsari akan laifi zunubi saboda akwai raina annabi akwai itirazi akwai kuma fito da wani abu abautawa Allah bayan Allah ba sai ce abauta masa da shi ba wannan kuma mai rena na Allah ne da rena na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da mai bid'ar ba haka ya faɗa ba shi in ka tambaye zai ce ai ba haka bane manufarsa mai kyau ce aikin manufa yake so mai kyau Allah ya karbi abin da yake to tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fa huwa raddu man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddu to in mutum ya kirkiro wani abu yake aikatawa ya bautawa Allah da shi to ya rena na Allah ne bai yarda addinin ya cika ba kuma sannan yana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai abin da shi zai aikata ya zama ladan da zai samu ya fi na annabi sallallahu alaihi wasallama kuma duk wannan menene a babin renin ne da wannan mu'araba to da haka ta wannan jinsin ne malamai suke kallon hatsarin bid'a sama da saban Allah amma duk mutumin da yake zunubi kowane iri yana ji a zuciyarsa cewa Allah fa ya hana wannan la'illa ma a ɓoye yake yi ko mai zunubi a ɓoye yake ko a bayyane shi kuma mai bid'a fa a bayyane yake har da alfahari ko ba haka bane to ta wannan gefen ne ake kallon fifiko amma ba afradin laifin ba misali ka ce abu kaza bid'a ne to kuma sai ka zo ka ce gwanda shi da zina wani kuma aikin bid'ar karami ne bid'a ce amaliya ma bata kai ta aiki ba bata kai kafirci ba ka fifita wannan akan zina to wannan kuskure kun fahimci abin amma jinsin ake kallo ba afradin anwa'i ba wannan dai mun shiga wani zancen da ba shi ba kawai maganar wa'izin fi nafsihi ne kawo muka fi shiga nan yace wa kanat al muhasabatu min himmatihi haka nan mutum ba zai gushe ba da alheri muddin dai yana da mai wa'azi da yake wa kansa wa'azi a zuci sannan kuma ya zama yi wa kansa hisabi yana daga cikin himmarsa yana cikin abin da ya sa a gaba concern ɗinsa damuwarsa ita ce ga yayi wa kansa hisabi to insha Allahu la yazalu bi khair sannan yace wa qala maimun ibn mihran maimun ibn mihran ɗaya daga cikin tabi'ai ne a shekara ta ɗari da sha takwas ko da sha tara ya rasu ya yi riwaya daga sahabbai yana cikin masu tsoron Allah sosai za ka riƙa jin maganganunsa a wa'azozin malamai wata rana wani bawan Allah ya tambaye shi yana cewa aliyu da abubakar da aliyu wane ne mafifici aliyu koko abubakar da umar yace sandan da yake hannunsa saboda firgita da tsorata sai da sandan ya faɗi yace za a ka tambaye ni wannan abubakar da umar sai zancen su ya wuce ba a zancen wani bayan su kowa za a yi magana kai a kansu sai dai bayan su amma su kan sun yi gaba tabi'i ne da ya zauna da sahabban ya san muhimmancin sahabbai ya san su waye sahabbai sandan da ke hannunsa da aka tambaye shi waye ya fi abubakar da umar sun fi ali ko ko ali ne ya fi abubakar da umar ismaila saboda firgita sai da sandansa ya kwace ya faɗi ita za a yi ma musulmi ma wannan zancen ma ya zo zuciyarsa abubakar da umar sun yi gaba ba zancen wannan abun ake ba to kun ga me sahabbai su waye tabi'ai da suka zauna da sahabbai suka san muhimmancin sahabbai wannan shine maimun ibn mihran daga cikin wa'azin sa yana cewa la yakunu al-abdu taqiyan hatta yakuna li nafsihi ashadd muhasabatan min ash-shariki li sharikihi ga wani misali yan kasuwa za su fi fahimtar sa ko yace la yakunu al-abdu taqiyan bawa ba zai zama mai tsoron Allah ba ta wanda yake tsayawa da takawa a ma'anar takawa ta shari'a ma'ana ba iya tsoro ba ma'ana dai bin dokokin Allah aikata yi barin bari yace hatta ya kuna li nafsihi ashadda muhasabatan sai ya zama yadda yake wa kansa hisabi ya fi tsanani min shariki li sharikihi sama da yadda abokin tarayya a kasuwanci yake wa ɗan uwansa hisabi. Ta, ya kun ba wani misali? Idan mutum yana kasuwanci shi da wani suna partnership sun haɗa dukiya ko wani ya kawo dubu hamsin wani ya kawo dubu hamsin an siyo yaji an siyo kaji an siyo kwai ana sayarwa ana kaza abubuwa dai to ai kullum idan ɗayan akan ɗayan yake ko musamman mai ba da dukiyar yana kallon mai tsayuwa akan dukiyar mai jelan mai fatauci mai zuwa ya dawo ɗin nawa yake kashewa mai ya abincin ma da ya ci ko ba ka bane eh to a rika dai ci daidai wa daida ko ma'ana kada a rika fantamawa saboda me domin daga cikin abin da zai rage musu na riba a ina jin daga nan ne zai ci zai sha zai kaza zai kaza to kullum sai a kura masa ido ana ganin kada fa ya barna kada ya almubazzaranci wannan ba muhatama ba ce yawwa kamar yadda shariki yake wa dan uwansa shariki to mutum ba zai zama taƙi ba har sai ya zama irin yadda shi yake wa kansa hisabi shi kadai ya fi wannan tsanani ku gane misali yawwa sai ce wali hadha qila shi yasa aka ce annafsu ka sharikil khawwan ita ran mutum ranka kai kanka kamar abokin tarayya ne kuma mai wanda yake da halin yaudara dole sai ka zuba masa ido mana irin in ka san yanzu abokin tarayya ka da kuke kasuwanci kuma sannan ya zama cewa ba amintacce ba ne zuba idanka ba zai fi tsanani ba to haka ranka ba amintacce a bace za ta iya zama lawama ko za ta iya zama mene amma ratun bi su'i to sai ka kiyaye ka kula sosai yadda kake mu'amala da ran nan naka duk inda ya taka to yi wa kanka hisabi ka ga me yake aikatawa in lam tuhasibhu zahaba bi malika a sharikul khawwan haka yake yau duk abokin tarayyar wanda yake kuna kasuwanci sannan ya zama mai yaudara ne shi mai yawan yaudara to dama kai mai kai ka ko in ka san mutum mai yaudara ne ina ga ai sai ai kokari a raba gari kowa ya kama gabansa to to wannan kuwa ba da ma ka rabu da shi to irin yadda wancan baka rabu da shi ba haka ranka ba da ma ka rabu da ranka to amma me za ka yi kai kai wa kanka hisabi illam tuhasibhu zahaba bi malika ka sani shi wancan shariki in ba kai masa muhasaba ba kai masa hisabi kana lissa ba kana bin kididdiga to insha Allah ko ta rana sai ka samu abu ya kare to wa qala maimun ibn mihran har yanzu inna taqiya ashadd muhasabatan li nafsihi mai tsoron Allah ya fi wa kansa hisabi min sultanin asin sama da sarki ko mai sarauta ko mai shugabanci wanda yake asin mai saban Allah saboda shi haƙoƙinsa ko ayyukansa suna da alaƙa da mutane da yawa shi ne ta wannan ɓangaren ake nufi haƙoƙin mutane da yawa a kansa suke kuma sannan gashi da saban Allah wa min sharikin shahihin haka nan kuma sai ya zama ya fi muhasaba a kansa fiye da shariki shahih wato abokin tarayya wanda yake mai kwaɗayi gashi da kwaɗayi kamar wancan hawan ɗin shi kuma wannan mai kwaɗayi ne kuma sannan mai ruwar ya bayar baya son ya rabu da abu ga mako har haƙƙin kama baya so ya baka an fahimci nan to irin yadda wannan yake zaka kiyaye haka wajibi ka kiyaye kanka kai wa kanka hisabi wa zakara al-imam ahmad an wahab wahab yana nufin ibnu munabbi shi ma ɗaya daga cikin tabi'ai qala ya ce galibi ana ruwaito maganganu na isra'iliyat daga bakinsa kasancewa da ba yahudi ne ya musulunta shi wahab ibn munabbih yawa shi yasa ba a karbar marasil dinsa ya dangana ga annabi sallallahu alaihi wasallam dama ne kamar kowa ma inda bai ga sahabba bai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dama mursalinsa ba a karba to kamar shi musamman tunda yana daga cikin ahlul kitabi da suka musulunta amma dai akan yi isti'nasi da riwayoyinsa in sun dace da abin da ya zo a qur'ani da sunna ko azuzi in ya faɗa na daga abin da aka samu daga littafan ahlul kitabi a matsayin wa'azi ba a matsayin shari'ar da za a ajiye ta halal da haram ba sai idan dama yayi dace da abin da ya zo a sunna ko a qur'ani maktubun fi hikmati ali dawud yana daga cikin abin da yake rubuce a cikin a wisdom a hikima ta ali dawud wato zuriyar annabi dawud gashi menene haƙƙun alal aqil haƙƙi ne wajibi akan mai hankali Allah ya gafula an arba'i sa'ati kada ya gafala daga awoyi ko sa'o'i guda hudu sa'a sa'a sa'a daban-daban har guda hudu lalle kada ka gafala daga gare su na farko sa'atun yunaji fiha rabbahu kada bawa ya yi sakaci bai amfani da waɗannan lokuta guda hudu ba kada ka gafala sa'ar farko ita ce sa'ar da lalle ka samu wani lokaci da kake ganawa da ubangiji nan ana nufin ƙari akan na farilla ko ka ware lokaci da daddare za ka tashi kana ganawa da ubangiji ko minti goma sha biyar ya isa kai raka'a uku ya isa kai addu'o'inka ballantana wanda zai tashi awa ɗaya awa biyu kafin sallar asubahi lalle ka samu wannan a rayuwarka kana da wannan wuridin da ka saba yin sa wa sa'a wani lokacin kuma yuhasibu fiha nafsahu ka ware wani lokaci kuma da zaka yi wa kanka hisabi ware wata minti goma sha biyar ɗin ina ga in ka haɗa su ai ba su yi yawa ba ko da kowace sha biyar biyar ne sai ga awa ɗaya awa ɗaya ku kayi abubuwa da yawa ka gane da ubangiji ka wa kanka hisabi ka zauna kai tunanin ayyukanka na wannan rana kamar da dai muka ambata me nayi me nace da wane mu'amala ya ake mu'amala me ya kamata in yi me ban yi ba wanda ya kamata me kuma na aikata wanda bai kamata ba wa sa'a yakhlu fiha ma ikhwanihi alladhina yukhbirunahu bi uyubihi sa'a ta uku lalle kada ya gafala ya samu wani wani lokaci da ya fiha ma'a ikhwanihi a cikin wannan lokacin zai keɓanta da ‘yan uwansa allazina yukhbirunahu bi uyubihi waɗanda za su bashi labarin laifuffukansa kaji muna yi ka je kawai ka zauna gun wani ka ce na zo ne dan Allah ka ja min laifuffuka na ina so in gyara su haka suke shi yasa suka tsira waɗannan manyan mutanen da kake ji ana faɗi takanas ta birnin kudu ko zai tashi ya tafi wurin wani mutumin da ya san shi na kusa da shi ya ce na zo ne dan Allah ka gaya min abin da ka san ina yi wanda ba daidai ba mu ba yanzu an gaya mana hanci ni muke yi ko sai faɗa to ina ruwanka ne da ni wai waye ce ka shiga rayuwata ni fa ba na son takura to su ba haka suke ba sallama za su yi ta musamman na zo ne dan Allah duk abinda ko ka ji an ce ina yi ko kuma kai ka san tabbata ina yi dan Allah ka gaya mun so nake in gyara ai kana kaza kana kaza kana kaza to Allah saka da alheri insha Allah zan dau mataki in daina su so suke su haɗu da Allah sawai kalau mu kuma san zuciya ne ke lullube mu da in an yi nasiha sai mu ji ai mun fi karfin ma a gaya mana to yaushe ma wani ne ma zai gaya mu shi ta nan ma yake farawa tukuna ga kallon mai nasiha baya kallon ayoyin baya kallon hadisan baya kallon hikimar da nasihar da kaunar saboda a zamanin yanzu wallahi wanda zai maka nasiha ba karamin mai kaunar ka bane wanda fa baya bai damu da rayuwarka ba fa kwata kwata ma yana gani ya canza hanya kayi nan yayi nan ba haɗu ba zaka duk abin da ke zuciyarsa nan abin da ya ji an ce ko abin da shi ya gani ba ruwansa ba so yake ka gyara ba me irin wannan zai murna in ya ganka a wuta ko ba zai murna ba ran kiyama wani zai to kaga wannan fa ba hali ba halin ikhwan bane ma'ana halin waɗanda suke masu ukuwa a tsakanin su wanda ke yan uwa ba haka halin su yake ba duk dan uwa baya so ya ga dan uwansa ya shiga wuta a duniya kuma baya so ya ganshi a halin tagayyara da tozarta da lalacewa da a rika tane na tane a kansa baya so baya son ya ganshi yana tambele a titi ya sha yayi marisa zai ji tausayi zai ce wannan ya akai haka ne me ya faru ne akai watsi da wane inda damar da zai masa gata yayi shi a cikin rayuwar mai yan uwa wallahi muna buƙatar mu ɗauko ayyuka da za su rika taimakawa ɗan junanmu kun ga harkar mahaukata masu yawo a titi din nan yanzu akwai kungiyoyi fa da aikin su shine in sun ga irin waɗannan su ɗauke su mu galibi daga an ga mutum ya yi irin wannan shikenan sai a rabu da shi sai a yi ta surutu a kansa to Allah wani ma a rika tsokanarsa ya fada nan ya yi kaza ya fada kwata a je ana nemo yara su zo su fito da shi wani kuma yana kallo yana ganin wani abu kamar abin sha'awa saboda ba shi bane ba dan gidansu bane ba dan uwansa bane to irin wannan ana kungiyoyi yanzu irin yadda muke da kungiyar marayu din nan masu kokari to ana samun wata kungiyar kuma haƙƙin mahaukata sai su bi su ɗauko irin waɗannan sai a kai su wani gida da za a ware a ɗauko likitoci ana kula da su ana ba su abinci ana tsaftace su a yi musu wanka a yi musu wanki a yi musu ɗinki a sa musu kaya ko da sun sake fitowa haka za a mai da su wannan wurin dan adam shine madubin dan uwansa in ba a irin waɗannan abubuwan to haƙiƙa al'umma fa kullun sake lamarin ta sake lalacewa zai haka kullun ka rika ganin dan uwanka mai taimakawa a rayuwarka dan ya gyara ka faɗin laifinka ba kiyayya ba ce dan an gaya maka aibin ka lalla abin da ke ciki da ba a so shine a gaya maka shi cikin jama'a ko a gaya maka shi da tozartawa wannan shine ba daɗi amma a zo a same ka a gida malam abu kaza fa bai faru wallahi da an canza dai da an yi hakuri da an yafe da an yi kaza alheri ne wannan sai kuma sai ka kalli an girmama maka tunani so ake ka kintsu ba so ake a bata maka ba wai har wani kwamiti aka taso wai zai min nasiha to ni akwai wani wanda zai min nasiha wannan mentalitin ba shi da kyau kai hakuri kai dan adam ne alal akalla kai ba ma'asumi bane ko ba ka bane babu ma'asumi da haka kana da laifi kuma kana buƙatar a gyara da haka ka zauna abokinka da zai gaya maka laifinka wallahi shine aboki wanda kuwa za ka aikata yana ziga ka ka ci gaba da aikatawa to wannan makiyinka ne duk yadda kake ganin kun fi darsu kun fi ɗakawa da shi kun fi zama tare kun fi hira tare in dai zai ga laifin ka ya shiru to baya kaunar ka amma mai gaya maka cewa abu kaza ba daidai bane ka gyara kai wani ine ma nasiha wannan abin da kake fa ba daidai bane ka tashi ka nemi aiki ka tashi kai kaza ka tashi kai kaza ba haka ake rayuwa ba to wallahi mai kaunar ka ne mai kaunar ka ne kuma ka karbi wannan kalmomin ka je kai hisabi su ma akan su ka duba ka gani sannan yace yukhbirunahu bi uyubihi wa yasduqunahu an nafsihi za su yi masa gaskiya dangane da kansa shine yasduqunahu ai za su faɗa masa gaskiya abinda za su faɗi dangane da shi kansa shi abu ne na gaskiya sa'a nawa kenan uku kun tuno uku wace ce ta farko yau sa'ad da zaka gana da ubangiji ko to ta biyu sa'ar hisabi kai wa kanka hisabi sa'a ta uku ita ce ka je gun wani dan uwanka ko yan uwanka masu son ka da za su baka labarin me kake aikatawa na aibi don ka gyara kuma su yi maka gaskiya cikin abin da suka faɗi dangane da kai wa sa'a يتخلى فيها بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويجمل وانا سيمانيا ورين بسكي da wata sa'a kuma ya takhalla fiha ya hulu daban ya takhalla daban yawwa ya hulu ya keɓanta da wasu shi ne faɗa a baya ya takhalla kuma ya watsi ya watsi bainahu wa baina nafsihi wa baina lazzati haka tsakanin ransa da abubuwan jin daɗi fi ma ya hillu wanda ma suka halatta wa ya masu kyau abinda Allah ya halatta maka mai kyau to ka ware wani lokacin da zaka rika rabuwa da waɗannan abubuwan ko da sun halatta ka sabar wa kanka jin daɗi kada ya yawa ka samu wani lokaci da zaka ɗan rika nisantarsa ba fa haram bane an fahimta iyo saboda ka horar da zuciyarka akan gudun duniya kada ka bari ka auri duniya duniya ta aure ka ya zama cewa tunaninka na farko da na ƙarshe gaba ɗaya kawai shine a ji daɗi a'a to kai ƙoƙari ka sabar wa kanka ɗan jin wannan abu na rabuwa da lazzat jin daɗin duniya shi yasa komai ba a so yau ko aure ne da kai ka bi sannu sannu zuwa ma iyali ba koyaushe ba sabar ma kansa fatara fatara sabar wa kanka jin abin da yake ko cin wani abu mai daɗi to lokaci lokaci ko Allah ya hore maka tuno ƴan uwanka ku raba tare ba kullum kai daɗin za ka ci ba duk ran da baka ci wani abu sai ka riƙa ji kamar ka talauce ko ba ka muke ba galibi wani daga ran da ba a yi abinci da naman miya ba a gidansa sai ya rubuta a tarihi ko akwai ko babu hmm? akwai mana wani ma wani ma sai sai sai to Allah rufa mana asiri yau har mun shiga wannan bala'i cewa yau shine a gidansa aka yi abinci ba nama to kamata wata nan da gangan kawai gabari a sa wace a cikin miyar kuka da daddawa haka kawai ka zaɓi a yi wannan wata rana kana da damar kana da ikon a cika jin ka ɗana wannan shine abin da malamin ke nufi saboda zai sa ka riƙa ɗanɗana irin halin da mara shi yake ɗanɗana me fa'idar azumi da ake daga cikin fa'idar azumi wannan ne ka ji irin yunwar da talaka yake ji da ba shi da shi to shine abin da yake nufi ka samu wani lokaci da zaka sa tsakani tsakaninka da jin daɗin duniya kar ka ce fa an haramta maka ba haramtawa bane tarbiyya ce eh tarbiyya ce yace fa inna fi hadhihi sa'a wannan irin sa'ar wannan ta karshen yake nufi a cikinta akwai aunan ala tilka sa'ati wannan ta karshen nan to za ta taimaka maka akan waɗancan guda uku ko za ta taimaka maka akan ganawa da ubangiji za ta taimaka maka akan yi wa kanka hisabi za ta taimaka maka akan ka rika tuntubar ɗan uwanka su gaya maka aibobinka in kana da irin wannan saboda ne yana daga cikin halin da aka sani na waliyan Allah salihai barin abin da yake halan ne don gudun kar a auka cikin haram ko ba ka ba halan ne sun yarda da halan ne amma za su kai ina tsoron in na ci gaba da irin wannan abin zan shantake zan miƙe ƙafa in zama ba duniyi ni ko ba na so to sai dan rika sassautawa ba saboda an ce haramun bane to dan haka waɗannan wannan na ƙarshen zai taimaka maka ala tilka sa'ati kuma sannan bayan kasancewar sa'aunan ala tilka sa'ati ijmaman ne lil qulubi akwai sassautawa da hutu ga zuciya ijmami shine hutun da mara lafiya yake in ya warke shine ma'anar ijmam yauwa mutum misali idan ya je asibiti an kwantar da shi wata ɗaya ko kwana biyar haka to in ya fito yakan ce bari in je wani ƙauye in huta ko ya je wani gari ya huta ya dan sake ba ba ya dan nesa da mutane to wannan shi ake nufi da ijmami yauwa me za ka shi da Hausa hmm shakatawa ba Hausa yanzu ya ce ma shakatawa to wani abu yake nufi da hutawa ka kira shi dai hutawa yawwa da sararawa haka ko yawwa ka dan sarara a dan huta a dan miƙe kafa amma fa cikin daidai ba cikin haram ba to wannan shine abin da ake nufi da ijmani na na ji wani magana na yawwa ba tension a ajiye tension da tunanin gida duk abin da zai jawo ma hawan jini sai ka nisance shi duk yana cikin waɗannan abubuwa to Allah shi mishin wa qad ruwiya hadha marfu'an min kalam an-nabi sallallahu alaihi wasallam shi wannan zancen da aka ruto daga Wahab ibn Munabbih daga hikmat Ali Dawud a ruwaito shi marfu'an daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rawahu Abu Hatim ibn Hibban wa ghayruhu ga alama ta dai can ya ambata mana كدوب صحيح بن حبان عن أبي ذر رضي الله عنه في حديث طويل فيه جملة من الحكم والمواعظ wani hadisi daga abu zarrin hadisi mai tsawo akwai jumla wani adadi na wato hikimomi da wa'azozi wa fihi zikiru adadil anbiya'i a cikin hadisin an ambaci adadin annabawa wa adadin rusuli wa adadin kutubi wa rawahu aidan abu nu'aymin fil hilyati وابن أساكر في تاريخ دمشق وغيرهم آه قال ابن كثير في تفسيره ذكر ابن الجوزي هذا الحديث في كتابه الموضوعات wannan hadisi yana cikin mawdu'at na ibn al-jawzi kuga kenan bai inganta ba wattahama bihi shi ibn al-jawzi ya tuhumi wanda ya wanda ya sa ba za a karbi hadisin ba shine ibrahim ibn hisham ولا شك أنه قد تكلم فيه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل من أجل هذا الحديث saboda wannan hadisin ma wasu malaman suka ce a wannan mutumin ba abun a karbi hadisin sa bane wa huwa fi da'if at-targhib in ka duba da'if at-targhib wa tarhib na malam albani yana nan wanzur al-badr al-munir والسلسلة الص- الضعيفة دي أكو ده هكذا حديثي بي إن جنت با مرفوعا wanda aka ruwaito daga manzon Allah sama cewa ya ce kaza bai inganta ba amma wannan daga wahdu min munabbih wannan ya inganta daga gare shi a matsayin wa'azi da aka samu daga ahlul kitabi yawwa da haka kuma zai ma amfani a rayuwa in ka dauke shi a matsayin dan wannan ko malami ne mai hikima ya maka wannan wa'azin abu ne mai kyau da zaka dauka yawwa ya dace da nusus bai saba wa nusus na qur'ani ko hadisi ba haka mimma yusta'nasu bihi wa yustadallu wa yu'adhu bihi annas za a yi wa mutane wa'azi da shi amma dai ka kiyaye karka ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam shikenan abin da ake an gane insha Allah to ya ci gaba yake cewa wa kana al-ahnaf ibn qais ahnaf ibn qais yaji'u ila al-misbah yakan zo gun fitila fitila a tibalbal idan ake nufi da misbahi anan yawwa inda ita ce a buɗe ko fa yadahu isba'ahu ko isbi'ahu fihi bi halatta usbu' ko da isba da usbu' da usba duka ne hawa tara ne zaka iya canza wasalin kowanne kai suka ce yayi daidai yatsa ake nufi yawwa yace fa yadau isba'ahu fihi sai ya sanya yatsansa a cikin aci balbal eh tana ci a duk kun za a ci balbal man na san manya sun sani amma akwai yaran da ba su sani ba ko wa bai sani ba ai duk ba ma wanda bai sani ba ai kananan yaran duk ba sani yawwa a ci balbal da ita ce fitila kafin fitilar kwai to sai ya zo ya samu a ci balbal sai ya sa hannunsa a ciki yatsansa ya tsoma shi a ciki ko dai ya saka shi a ciki ya kulu sun mai kulu sannan ya ce حس حس اسم فعل امر امم معناه فعل فعل امر نفي يوا daga has daga hassa ya hissu tun za a ce kamar a kama ya ƙumu me ake cewa ƙum hakan shi ba a sa alifu to haka shi ma wannan ba a sa alif ba ihs ake cewa ba a hassi shine fi'lu amrin dinsa to sai ce hassi ya hunayf ya kai hunayf kaga al'ahnaf ne shi to amma kira kansa hunayf saboda tasgiri nuna kai ba komai bane ya kai dan karamin ahnaf din nan ka ji me ake ji ma hamalaka ala ma sana'ta hadha al-yawm yawm kaza wa kaza me ya dauke ka me yasa menene dalilin da yasa ka aikata kaza rana kaza wannan wani ne yanzu sai ka ce ma ku shi ko ba ka bane wani shi ya dora ma kansa haka yake hanyar muhasabar kansa kenan ya ce bari ya dandana wutar duniya wanda lahira irin ta ko sama sama sama da ita ninkin ba ninkin ake wa mutum iya irin wannan laifin la'alla fa shi fa abin da yayi fa da zaka tambaya ka ji wanda laifi ne al-ahlaf ibn qais yayi kile ce maka makara yayi bai sallah ta nafila ba ta barin ba da yanzu da za su shekara hamsin ba su rasa sallah ba shekara hamsin ba su rasa jam'i ba arba'in abin nan sai ibn musayyib yake faɗi yace shekara hamsin a wata ruwaya arba'in bai taɓa ganin ƙeyar wani a gabansa ba a sallah kun bai shi ne ake nufi shekara arba'in shine liman bai taba makara ba don haka bai taba ganin ƙeyar wani a gabansa ba sai tasa sai shi a ga tasa ƙeyar haka shine liman din ba wani nufin wai sai ta liman ba shine liman din shi dai bai ga wani a gabansa ana sallah ba shekara arba'in kaga kenan shekara arba'in bai taba rasa jam'i ba don haka wannan irin mutanen in suka ce maka sun yi laifi to laifin fa bai wuce na filfilinsu na dare sun makara da su ba shi ne zai so zai zo tsoma hannunsa a cikin aci balbale ce ji irin abin da ake ji Allah kyauta mu ba maganin mu Allahu musta'an sai kara tambaya ma amalaka ala ma sana'ta yawma kaza me yasa ka aikata abu kaza rana kaza me yasa kai kaza rana kaza me yasa kai kaza rana kaza haka zai sa ya tsansa a cikin aci balbal yana konuwa yana ji وكتب عمر بن الخطاب إلى بعض أماله umar bin khattab ya rubuta wasu daga cikin ma'aikatansa nan ce ummal ba lalle ya zama cewa laborori ake nufi ba kamar da istilahin zamani yanzu ana nufin waɗanda ya aika domin shugabanci da wakilci a wasu wurare na ɓangarorin ƙasa eh yake cewa hasib nafsaka fi rakha'i qabla hisabi shiddati kai wa kanka hisabi a halin jin daɗi kafin hisabin lokacin tsanani da wahala lokacin tsanani da wahala tsananin yana an za ka ka kyautata ka zama mutumin kirki a halin daɗi ba ba kowa ke wa kansa hisabi ba musamman irin zamaninmu ne yanzu wallahi ni ina ganin tafaicin yadda a zamanin yanzu yadda muke gaskiya abinda ake kira tadayyuni shi kansa addinin yadda ake ɗaukarsa a zamanin share-sharen yayi yawa wato mun da abubuwan wasanmu da kuma rashin ɗaukar maganar Allah da muhimmanci ya tsananta ka ga kama mutum nasiha akan misali wani abu na abin duniya da yake so wanda ba haƙƙinsa ba misali ko babban mutum ko ma'aikaci ko a ofis ya saba wani abu na ƙumu-ƙumu yana ɗauka ba daidai ba a yi masa nasihar wannan abun ba a yi ba daidai ba ne wai ransa ya ɓaci shi me yasa za a hana shi a kira abu wai abin da an san haramun ne a kira shi albarkar ofis izgili ga Allah abin da laifi ne amma a kira shi albarka menene albarka ne in an ce albarka fa shine kasratul khairi yawan alheri a cikin abu shine albarka kaza abin da sharri ne zaka dauka ka sa a bakinka ka sa a cikinka ka sa wa cikin iyalinka da ƴaƴanka ka ci da su da abin da ba daidai ba amma wai ranka yana baci an hana ka kofar da zaka ci ane mutum munna ya samu matsayi saboda ya samu inda zai dauki abin da ba nasa ba wallahi wannan abun akwai akwai abun tsoro a ciki kuma wanda zai tunani ma akan wannan abin gaba ɗaya ɗaukarsa ake mana hankali to za a kawo mana kaza za a kawo mana kaza shi ya fi so a bar shi kar a taɓa shi kar a ce masa a'a ya yi abin da yake so ya ɗauki abin da yake so wanda inda nasa ne ka duba kuma ka zo ka ga yadda ayyuka haka suke gudana wani aikin mai wanda wani za a bashi kwangila ya je ya gina wani abu ya gina ajin yara ya gina banɗaki ya gina wani abu dai sai ka ga wallahi in a gidansa ne ba zai irin wannan ginin ba zai iya yin ƙasa da haka ya ci riba a zai iya yin sama da haka kai mai kyau sosai kuma da ribar a cikin kwangilar amma ba zai ba ya ɗauka kawai ma'anar kwangila wata dama ce aka ba shi kawai cika aljihunsa tun da yanzu gwamnati ta su ce ko ana yi da shi haka sai je ya yi wa mutane ɗan abu kaɗan wata uku abu ya lalace wani ginin za a yi shi yanzu wallahi sati biyu an ga tsago a cikin bango bango ya tsage sati biyu da gini wani irin abu ne haka kuma wannan ba za ka yi masa magana baya jin komai haushinka zai ji ka ce wannan abun ba daidai bane wata irin al'umma muka zama haka ka yi sallah ai maka nasiha ka ce a ce ka ce wai a kyale ka ba ruwanka ba zai sallah akan lokaci ba ba zai damu da mai Allah ya ce ba ruwansa da tarbiyyar ƴaƴansa ba ruwansa da abin da zai ci ba komai shi sunansa musulmi kawai yana zuwa masallaci yana sallah in ya ga dama in ya samu lokaci kuma sannan yana son ya shiga aljanna amma fa an an iya aje gun malami a bashi kuɗi ya yi taima addu'a sai ka ɗauka malamin shi shine komai duk addu'ar malami in baka yi abin da Allah ya ce ba Allah ba zai ba zai gyara maka abinka ba Allah mu gyara waɗannan abubuwan ƴan uwa mu yi tsarki a aikin da muke yi duk wanda Allah ya ɗora shi a wani wuri da yake akwai wannan irin abin na amana maganar zuwa akan lokaci maganar yin abin da ya kamata ka yi maganar kuma kar ka ɗau abin da ba naka ba wallahi ya zama mana a jikinmu mu ɗauke shi da gaske duk abin da in za a tambaye ka akan abin da yake halal to don me ba za a tambaye ka akan abin da yake haram ba abin da ke halal fa naka sai an tambaya ta ina ka samu ya akai kaza ya akai kaza halal ne amma za a tambaye ka thumma la tus'alunna yawma idin anin na'im duka na'im da Allah ya maka sai an tambaye ka to ballantana ka buka saki jiki baka so a yi maka nasiha baka so a gaya maka cewa abu kaza ba ba daidai bane Allah dai kyauta mana shi yasa in kana jin wannan abin da magabatan suke sai ka ji kamar mu wata duniyar ma suka rayu ba irin tamu ba yawa mu yanzu addini bai shiga zuciyar ma sosai ba sai kishinsa daga an taɓa musulunci a labarai a wani hankalin kai tashi an yi kaza an kashe musulunci kai kuma a nan a aikinka na rayuwa ba a ga musuluncin aikace ba ka zagi wannan ka ci mutuncin wannan ka ci kuɗin wannan bashi baka biya ba kayi kaza kayi waye an rakuto wannan an rakuto wannan duk yana kanka kuma baka jin komai ya'ya yanzu mutum nawa ne suke biyan bashin iyayensu an ɗauko wani mataki yanzu yara sun daina biyan bashin da ake bin iyayensu in sun mutu miliyoyi za a zo da takardu gashi ana bin sa sai sai wallahi su ba ruwan su ba sani su ba a taba musu kuɗin su wai kuɗin su yara yanzu saboda rashin tarbiyya da yawa haka ake yin magana dukiya dukiya dai dukiya Allah tsare wallahi sai mun canza wannan harkar addinin ba lamarin wasa bane yace hasib nafsaka في الرخاء قبل حساب الشدة هل لك ما يكون فإن من حاسب نفسه في الرخاء domin wanda ya wa kansa hisabi a lokacin yalwa qabla hisabi shiddati kafin hisabin tsanani wato ran kiyama ada amruhu ila rida wal ghibta to lamarinsa zai koma zuwa ga samun yardar Allah da kuma ni'imar da za a yi fatan samun irin ta shine ghibta ma'ana jibta ka ga wani abun alheri abun wani kai fatan kai ma ka samu yawwa wa man alhatku hayatuhu wanda ko rayuwarsa ta shagaltar da shi ta mantar da shi wa shagalatku ahwa'uhu son zuciyarsa ya shagaltar da shi ya mantar da shi abubuwa ada amruhu ila nadamati wal hasrati sai lamarinsa ya koma zuwa nadama da kuma dai nadama don hasara da nadama ma'anarsu ɗaya wato sai mutum ya zo yana nadama a ƙarshen rayuwarsa za ka kai ƙoƙari kar ka bari ka zo kana nadama tun kafin lokacin nadamar ka gyara kai wa kanka hisabi idan ka daina abin da ba daidai ba ka aikata abin da yake shine daidai ya Allah muna roƙonka ka gafarta mana zunubanmu Allah ka sa mu miƙe mu komo kan hanya ya Allah abin da muke ba daidai ba a ɓoye ya Allah ka gafarta mana kuma ka sa mu daina shi ka kyautata mu ka sanya mu mutanen kirki ba mutanen banza ba ka sa mu zama fitila mai haskakawa ba mai kona kanta tana haskaka wasu ba ya Allah ka tsare mu daga fitintunin wannan rayuwa wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk